بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم babu da qira'ati fil maghribi israran mufassali babin karatu a magaraba daga jajjerun mufassali mun gaya muku mufassali Na'am.
daga hujuratu zuwa nasi to a ciki sai ka zaɓi gajejjerun su kuma da su ake karatu a magaraba ko ba haka ba to a habara na ubaidullahi ibn sa'idin قال حدثنا عبد الله بن الحارث مم.
عن الدحاك بن عثمان عن- عن بخير بن عبد الله بن الأشجي مم.
عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال sallaitu wara ahadin نعم ما سلم to ma sallaitu ko Na'am.
ma sallaitu wara ahadin أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم min bulani ni ban taba sallah a bayan wani mafi kama da irin sallah na ba daga wani an ce umar ne dan abdulaziz sannan yana hakimin madina a karkashin ba- a wato abinan abinan kakansa shine marwanu dan hatan Mhm.
نعم، فصلينا وراء ذلك الإنسان to muka sai muka yi sallah in ji wa ah, in ji Suleiman bin Yasarin ko ya ce sai muka yi sallah a bayan wannan mutum da shi ah, wato Abu Hurairah yake faɗa Na'am.
muka yi sallah a bayansa وكان يطيل الأوليين من الظهر ya kasance yana jan dogayen wato surori a zahar نعم، ويخفف في الأخرين a a rako'i biyun a zahar na farko sannan kuma na ƙarshen yana gajarta su fatiha kawai yake yi نعم نعم ويخفف في الأصل yana taƙaita al'asar ويقرأ في المغرب الإسار المفصل sannan yana karatu a magaraba daga jajjeru mafasali shi ne mahallin tarjuma Na'am.
wani karatu fili isha'i da shamsi wa duhaha yana karatu suratul shamsi da ire-irenta a sallar isha su ne ausatul mafasali kenan نعم ويقرأ في الصبح بسورة طويلة sannan a subahi yana karanta surori biyu dogaye
القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى to kira'a kenan a magaraba da sabbin isma rabbikal a'la خبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مهار بن يسار min jabirin qala مر رجل من الأنصار بذلك wani mutum daga ansarawa ya ya dawo da raƙumansa guda biyu na ban ruwa Ya alama Mu'azu.
ya wuce mu'azu dan jabalin wa وهو huwa يصلي yusallimu المغرب yana sallata magarba a unguwarsu yana yi wa mutanen sallan magarba افتتح بسورة البقرة sai ya fara ya bude suratul baqara فصلى رجل fa sallar rajulu wannan mutumin sai ya je ya koma wuri ɗaya ya sallata su mazhaba ya tafiyarsa فبلغ ذلك النبي صلى الله labari ya عليه ji وسلم wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala manzo Allah ya ce afattanin ya mu'azu yanzu kai mu'azu fitinar mutane za ka yi za ka kore su gaban addini ka ka dinga sa su kyamar addini afattanin ya mu'azu ala qara'ata bi sabbi ismi rabbikal a'la wa shamsu wa duhaha da ونحوهما ila ilan su mun jahna kai karatun wa'annan ka gani to wannan hadisin ya zo da shazziyar riwaya domin cewa yi sallima gariba inda ku galibin ruwayoyi na sahihi suka zo isha ce yau to irin wannan shi ake cewa shazzi idan ka samu wata riwaya guda daya ta saba wa ruwayoyi masu yawa ita kuma gashi ita ma ta inganta ita ma ta inganta amma kuma ta saba wa waɗanda suka fi ta yawa su ma ingantattun to ita ake cewa shazzar riwaya yawa idan ku ta saba wa ingantattu ita kuma ba ingantacciyar ba ce ita kuma ake ce munkarar ruwaya ce ya ce hadisin munkaru Mm, to wannan shazza ce القراءة في المغرب المرسلات to kira'a kenan a magaraba da suratul mursalati أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا موسى بن داوود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الواجشون Mhm.
عن حميد عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت ta ce صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في umar fadil ita المغرب.
ce babar abdullahi bin abbasin bintul haris ita ce babar abdullahi babar falal din wansa yau babar kusamu kuma babar ubaidullahi su hudu kenan duk ƴaƴanta ne wayannan don, eh, duk ƴaƴanta ne Eh, su hudu nan shaƙiƙan juna ne an ce babu wasu wato shaƙiƙai a duniya da kabarin su ya nisa da juna irin su ɗaya yana ɗa'ifa ɗaya yana cikin afirka ɗaya yana rasha ɗaya yana a- a- abin nan eh, ɗaya yana madina duk kowanne to
صلى بنا رسول الله ya ce ma'aikin Allah ya yi mana sallah a gidansa sallar magarba وقرأ المرسلات ya karanta suratul mursalati ma Ma salla salla ba da ha ba'daha salatin hatta hatta kubida qubida.
bai sake sallah bayan ta ba haka karbe shi alaihi salatu wassalam kaga ta ranar alhamis ne kenan sallar magarbar ranar alhamis ne saboda tun daga isha wannan ranar alhamis din to abubakar siddiqu shine kuma liman yawa saboda haka ya limanci mutane ga manzo Allah a cikin gidan sallah goma sha bakwai dan bai yana nan yana limanci hallitin asubahin ranar litinin in ka in ka da fara ga mana sallah goma sha bakwai kuma wanda Allah ya kwace litinin din da hantsi to to to shine kaga yin sallah shi yasa ce wannan magarabar bai sake yin bai sake yin wa mutane sallah ba bayan ta kaga karshen lamari kenan to wannan an yi domin wato bayanin jawazi ko da yake ga abin da ake karanta ga jajjerun mufassali ne amma su dogayen idan hali ya kama ba laifi ba ne wurin da ake yin gajeriya ka yi doguwa ko wurin da ake doguwar ka gajeriya ba laifi ba ne yanzu in ka zo ka tsaya asuba kai inna a ɗaya ta yi ni bayanin jawazi kenan inda mun karanta inda aka yi falaki da nasi a asuba to ta yi to shi ne nan kaga wal mursala ce amma ba to shi ba sa ce da abu sunna sai ya zama na wato an al'adantu akai shi ne wannan tukunna yake a wannan ja'izi ne amma ba sunna ma'aiki bane yin haka din ja'izi ne أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن امه انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ita ce dai umar fadala din kaga babar abdullahi bin abbas ta ji ma'aikin Allah yana karatu wal mursalati a magarba القراءة في المغرب بالطول kai karatu a magarba ma da suratul أخبرنا أبو قتيبة عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن tur أبيه daga babansa shine jubair bin mutaimi قال yace سمعت النبي na ji Allah sallallahu alaihi wasallam qara'u fil magharibi bi tur yana karanta suratul tur a magarba wannan duk bayanin jawazi ne ta yiwu ba wai an cika shi sura bane gaba daya نعم to al-qira'atu fil magharibi hamim ad-dukhani Na'am.
kaga ni suratul dukhani ma a magarba أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئي.
قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر الآخر قال حدثنا جعفر بن وذكر آخر يا أنبتي وني كان يتي أنا- ده هيوت ني ده wani suka bani hadisin suka ji حدثنا hadisina جعفر بن ربيعة anna عبد الرهبان بن هرمزة مهم.
حدثه تو.
أن معاوية بن عبد الله بن جعفر حدثه أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه anna rasulullahi أن sallallahu alaihi أتي wasallam صلاة المغرب بها ya karanta hayin الدخان.
suratul dukhani kenan a magariba نعم القراءة في المغرب ألف لام صاد qira'a a magariba da alif lam mim sad kaga أخبرنا محمد بن kenan.
سلمة مم.
قال حدثنا ابن وهب عن مم.
عمرو بن الحارث عن مم.
أبي أسودي أنه سمع عروة بن زبير يحدث an zaid ibn sabit أنه annahu qala قال لمروان limarwan يا أبا عبد الملك yace ya ba bil maliki أتقرأ في المغرب قل هو الله أحد to ya kake karanta qul huwallahu ahad a magariba وإنا da inna a daina قال نعم ya ce yi haka ne قال فما وما حق- حول
fama halin da gadar ya ce a bar da zan rantsi ne akan ta ce na gama aikin Laqad ra'aytu Allah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah yana sallallahu karatu alaihi cikin wasallam da biya ya da dulaye ne wato da mafi tsayin tsawa tsawa guda biyu نعم da mafi tsayin tsawa tsawa guda biyu kace alif lam mim sai kace suratul a'raf ke نعم نعم Mhm.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال na'am حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة أخبرني أروة بن زبير أن مروان بن الحكم أخبره su dogaye biyu kaga saboda lan'ami da la'arafi Na'am.
ana ce musu ulaye ne da dogaye biyu to la'arafin ta fi ta tsaiki to duk da yake to a duwani ulaye ne to أن مروان بن الحكم wani bin alhakan ya bani labari قال zai bin sabitin ya ce مالي أراك تقرأ في المغرب me بكتاب yasa na ga الأولين.
kana karatun magaraba ne daga jejjerun surori وقد رأيت رسول na الله gama aikin Allah sallallahu alaihi wasallam karau biya da duwani ulaye ne mafi tsayin tsawa tsawa biyu kala ya ba abdullahi ما أدول ya الأولين duwani ulaye ne قال al'araf الأعراف suratul a'raf ce أخبرنا عمرو بن عثمان قال قال.
حدثنا بقية وأبو هيوة عن ابن أبي همزة قال Mhm.
حدثنا هشام بن عروة عن عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر من سورة سورة الأعراف الأعراف harraka fi raka'atayn ya raba ta a cikin rakawoyi guda biyu kaji wato raba ta gida biyu yayi rabi a raka'a farko tashin hankali wane mutum to kaga irin wayannan duk sun to amma نعم idan ka shiga hadisan kisaro sun fi yawa sun fi inganci sun fi yawa sun fi inganci to da yawa wani lokacin wata sura ana jin ta saboda wata nazila da take buƙatuwar a karanta wa mutane bayanin wannan abin watakila ko an ji wani yaƙi an jikata ana buƙatar kalmomi wanda za su shajja a mutane su gaya musu alƙawarin Allah game da mayaƙa ko irin wannan yawa to ire-iren wayannan da yawa yana faruwa alƙira ta jirraka a cikin mazajen magaribi أخبرنا الفضل بن سهر قال حدثني أبو جواب أبو الجوابي قال حدثنا عمرو بن زريق هو أمار. مهم.
عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال عبد الأمر ya ce رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة ya ce na tsokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su wajen ishirin يقرأ في الركعتين وأذن المغرب وفي ين- الركعتين قبل الفجر yana karatu a nafila bayan magaraba da karatun kuma raka'o'i biyu na gaban يا alfijir أيها الكافرون ya ayyuhal kafirun da kuma qul huwallahu ahad ka gani qul ya da qul huwallahu الفضل في قراءة قل هو الله أحد falalar karatun qul huwallahu أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه to عن أمه أمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على قرية to wani ma- wato ma'aikin Allah ya tura wani mutum ya shugabantar da shi kan wata runduna كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم to sai ya kasance yanayi wa mutanensa karatu a sallah in zai mun sallah fa ya khatim bi qul huwallahu duk abin da ya karanto na qur'ani karshe sai ya jiga da qul huwallahu sannan zai ruku ولما رجعوا yayin da suka dawo suka ambata wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan قال To sai- فسألوه لأي شيء manzo Allah قال ya ce ذلك to ku je ku tambayo min shi me yasa yake yin haka din فسألوه sai suka tambaye shi fa qala قال li لأنها anna صفة الرحمن عز ga وجل siffar ubangiji ce azza wa jalla وأنا أحب أن saboda haka أسألها nake son karanta ta ina son karanta ta saboda tana wasafa Allah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوم أخبرهم الله أن يجي الله عز وجل يحبه to ku gaya masa Allah shi ma yana son sa son sa da kul huwa Allah ka ji falla kul huwa Allah ko bana na ku tai batu amma والله عن lakin عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن هنين مولى آل زيد بن الخطاب to قال سمعت أبا هريرة yake يقول na ji Abu Huraira ya kulu قبلت مع رسول الله صلى الله عليه yake وسلم na dawo tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji wani mutum yana karatu نعم قل هو الله yana أحد kul huwa Allah ahad الله الصمد Allahu samad لم يلد lam ولم yalid يولد wa ولم lam yulad يكن lam له yakul كفوا lahu أحد kufuwan ahad وقال رسول الله صلى ma'aikin الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam Wanda yake shikenan ta tabbata irin shi fasa altuhu ma da ya rasulullahi nace Ala ce ce aljanna.
yace aljanna ce haka dai ake tsinta a Allah Allah ke mana muwaffaqa amin abana na ku tai عن batu مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعد ana bi ana bi sai da kuduri ان رجلا سمع رجلا يقول ولم قل هو الله احد wani mutum ya ji wani mutum kuma yana karatun kul huwallahu ahad يرددها sai in ya tashi da daddare shi ba mahaddaci ba ne in ya ja fatiha Na.
sai ya ta karanta kulhuwar lawa ya ta karanta kulhuwar lawa sai yake doguwar sallah hukumu lillahi qanitina to bai iya a kulhuwar lawa ce sai ya ta maimaita ta ya ta maimaita ta ya ta maimaita haka yake cinye daren gabaki ɗaya sai masa kulhuwar lawa yake ta ta yi ولما اصبح yayin da ya wayi gari جاء الى النبي صلى ya zo ga الله عليه annabi وسلم sallallahu فذكر ذلك alaihi wasallam له sai ya ambata wa manzon Allah wannan shi فقال- makocin نعم Ma- makocin ya biya in ce makocin ya ga abin da yake yi نعم فقال رسول الله صلى manzo الله Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam sai ce والذي نفسي بيده inna halata ajilu sulusul qur'ani na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa tana daidai da sulusun qur'ani kai ɗaya cikin uku in kai kwaya uku to ta ta ta daidaici hatama kenan Wannan mutum. to اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائده mhm.
عن منصور عن ابي هلال بن يساف abi kuwa نعم عن هلال بن يساف an rabi ibn khusaymin عن عمرو بن ميمون عن ابن ابي ليلى عن عن امراه عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال to annabi sallallahu alaihi wasallam qala قل هو الله احد ثلث القران ahadu ko qul huwallahu ahadu ko نعم نعم qul huwallahu ahadu نعم haka yake kul huwa to shi kenan kul huwa Allahu ahad wa sulusul qur'ani نعم to kul huwa Allahu ahad wato sulusun alqur'ani ce kamar dai wancan hadisin ne na baya نعم sulusun qur'ani قال ابو عبد Abu الرحمن Abdurrahman an-Nasa'i ما kenan اعرف yake اسنادا اطول من هذا kwarai ko wannan hadisi ni ban taba ganin hadisi mai dogon isnadi tsakanina da annabi kamar sa ba mutum goma ne tsakanin imamun nasa'i nan zuwa kan hadisin zama kuri da annabi ko نعم mutum goma har da wannan a- a- a imra'atin din matar abu ayyub al-ansari ce نعم kaga ta karba daga wurinsa yace ga Muhammad ibn Bashar bin Dari ke da Abdurrahman da ya ya yi jirgin zuwa Allah sannan ga abu ayyuka mutum goma sannan an nabi sallallahu alaihi wasallam yace ban da wani hadisi ne dogon isnadi ne wannan tabi ana wajen mutum shida ne a kai sannan ka karɓa da wannan wannan alhamdulillah